تجعلني في القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والرب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني من القوم الظالمين يا رسول الله كروك الله إن جاء الله Allah yana gaya wa annabi annabi ya roƙi Allah to jama'a mu ta roƙon Allah qul rabbi qul rabbi ka ce ya rabbi ya ubangiji na in ma tu yanni ma yu'adun in ka mini tsawon kwana ka nuna mini alƙawarin da zai samu kafiran makka domin da Allah ya gaya masa fa in ma nuriyannaka ba'd allazina idhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un sai ka gani da idonka yadda zan yi da waɗannan kafirai ko kuma idan kwananka ya ƙare kamun nan ai za su dawo su same ni a lahira munu azaba to shine ka roƙe ni in ji Allah in dai ka nuna mini lokacin da za ka yi musu azaba din nan to Allah ya zama azaban nan ta shafe su kadai saboda ga muna tare kuma ka ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar kada mutum yayi kuskure ya zama kusa da azzalimi to wuta azzalimi za ta kona shi kuma kana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron musibar da in ta sauka ba za ta shafi waɗanda suka jawo fitina su kaɗai ba wanda suka jawo fitina suka zalunci suka jawo fitinar idan sakamako ya zo ba zai ba zai tsaya akan su kaɗai ba ya Allah ubangiji ina roƙonka idan lokacin da zaka saukar musu da wannan alƙawari yayi kada karka hada ni da su Allah karka hada mutane da su Allah rabbi ya Allah ubangiji na in ma turiyanni in dai zaka nuna mini ma yu aduna abin da aka yi alƙawari da su din nan rabbi ya Allah fala taj'alni kada ka sanya ni min alƙawmi zalimi daga cikin waɗannan mutane azzalimai wato azaba ai musu su kadai a kere mu ta kuma Allah yayi sai da ya tashi daga makka Allah bai musu azaba din ba ya koma madina shekara ta biyu Allah ya fito da su daga garinsa mai tsarki garinsa mai daraja ya kawo su wani ƙauye a nan a ƙauyen aka kakkashe su aka halakar da su badar ba a nan aka kashe mutum saba'in aka zuba su a tsohuwar rijiya aka ɗaure mutum saba'in sai sun fanshi kansu kyau da kyau kyau da kyau da kyau rabbi ya Allah ubangiji fara da kallin karka sanya min kamis zalimi na tare da waɗannan kafirai bismillah masu musulunci su shigo masu musulunta suna kusa ko suna wani to to to gafara mala ku yi haka ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu kun ce kun tabbata tun daga zuciyarku har bakin kun yarda Allah shi kadai ne shine ubangiji shine abin bautawa kun ce kun tabbata kun yarda annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne da da wani addini kuke ba ne kuke addini me kuke da eh ba addini me kuke kuma zuwa ce ne da eh to kun ce kun tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kun tabbata ko to ku ce alhamdulillah kun zai musulmi yanzu ku je koya muku yadda ake sallah sallah biyar kullum in kun isa aure kuma za ku za ku wanka kamun ku yadda za ku yi sallah kun ji ko to me muku burna kiya sunan kida na ya ya sunan kida juli to yanzu ko wani suna kike so bilkisu to ma da lamala bilkisu ke kuma da me sunan ki eh Rabeka. yanzu kuma wani sune suna kike so? Nafisatu to malama Nafisa. Ke kuma ɗaya rufa sunan shi da? Eh? Ruda. Ruda. Yanzu wani suna kike so na musulmi? Eh? Zainab to malama Zainab. Masha Allah sai ku je a ta koya muku yadda ake addini. Kai masu bada a tamfan nan ku ba su. Eh? A tamfan ba dauko ba. To ku ku bi mu sauki ku je ku karbi zani ko? Na mai shiga da riga kuma. Mai shiga da riga zo. ina mai shiga da higa ɗin tariga tijaniya in an shiga ba a fita saboda a wafu bil ahadin al'ada kana mas'ula in mutum ya shiga riga ba a fita kuma ba hada tijaniya da wata dariƙa duk dariƙa da suna da kyau amma yadda ba hada nono da miya kwano daya ba hada tijaniya da wata dariƙa kuma za a ba a ziyarar wasu waliyai sun da suke cikin tijjaniya ziyara bara ce sai wani miskini ne yake yin bara kuma za a kula da sallah ita cikin jama'an samu za a girma iyaye ai musu biyayya za a jam'in wazifa da jam'in zikirin jama'a akwai yan uwa ba a shanta ba ka yarda za ka iya sannan ka tsaye ga tijjani ka je ka nemi mukaddami ya nuna maka yadda ake lazimi da wazifa da zikirin jama'a wasu kure mara bika bukurtan wasila kuma duk wanda ya ji wannan ma shar'in na ba ko da ban samu hannun sana kama ba in ya dauki wannan shar'in na ba shi da riga tijaniya ya nemi mukaddami ya koya masa yadda ake yin ya riƙe hannunsa
وإنا ولا أن نريك ما نعدهم لقادرون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وإنا لقادرون mu muna da iko ala an nuriyaka mu nuna maka alƙawarin da muka yi da su sai mun zartar da alkawari kai da kanka wata ran sai ka dawo nan makka ka ce alhamdulillahi allazi anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-hazaba wahdahu wata ran sai ka zo nan ka gode mini ka ce ka gode wa Allah Allah ya cika alkawari Allah ya cika alkawari ya taimaki bawansa ya wargaza taron banza taron kafirai a wai rabbi ma tunani wa rabbi ka tunani min alqawmi zalimin wa inna ala an nuriyaka ma na'idum laqadiruna wa inna laqadiruna muna da iko ala an nuriyaka mu ja kwananka mu nuna maka karya waɗannan kafirai mu nuna maka nasara cikakkiya Allah kuma sai da ya nuna masa nasara cikakkiya manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya zama a jaziratul arab babu kafirai sallallahu alaihi wasallam ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah nanu a'lamu bima yasifun ya rasulullah mun san ranka yana baci wa inna la yuzinuka alladhi yaqulun fa innahum la yuzibunak sun yi atila jihadin kai na kuru da dangane suke faɗa maka sahirin ko sha'irin ko majnun suna bata maka rai amma kai hakuri ya rasulullahi irfa billati irfa isayyata billati ya ahsan a in ka ji zafi irin wannan ka saka da abin da in an maka mummuna ka saka da mai kyau wato wannan aya tana nuna kenan ba babu izinin yaƙi amma ita ba mansusiya bace dangane da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tana daidai da waje za'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajru ala Allah innahu la yuhibbu zalimin Allah ya nuna mana hanya guda uku in an zalunce ka hanya na farko in an zalunce ka kai hakuri in kai hakuri Allah yana son ka Allah yana son mai hakuri ka bari yadda yadda kai Allah zai yafe maka zai yafe maka kai ma ɗaya kenan na biyu ba za ka iya hakuri ba to karama yadda aka yi maka karka kara fa mani ita dai alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atadu alaikum amma kada a yi maka kaɗan ka yi da yawa inna wula hibbu zalimin in kai haka kazon azzalimi Allah baya son haka saboda haka kenan yafewa din nan shi kam har yanzu yana nan a yi maka alheri ka saka da mummuna shi kam yana nan saboda haka ne ma bayin Allah waliye in suna roƙon Allah sukan ji to Allah kai ne ka umurce mu cewa idan mutum ya yi mana mummunan abu mu saka da alheri to kai ma ko mun maka mummuna ka saka mana da alheri yadda ka koya mana kai mana haka idfai sai ya tabillati ya ahsan ka ture mummunan abu kyakkyawan abu in an maka mummuna ka saka da kyakkyawa ya rasulullah idfa billati ya asal wato in an maka mummuna ka saka da mai kyau nanu alam ba sifuna duk abin da ake gaya maka din nan da ake sifanta ka da shi kahinun ko sahirun ko majnunun mun fi ka sanin suna yi maka haka ya rasulullah amma kai hakuri وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون zaki zaki musulunta kina jin Hausa to ki haka da hannunki ke la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da yake faɗa translation wannan larabcin yin jikin tabbata daga zuciyarki har bakinki Allah shi kadai ne shi kadai ne ubangijin mu shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi komai yayi kowa saboda haka shi kadai zamu bautawa kuma kin ce kin tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baban Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addinin Islam kuma kin ce kin tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne annabin Allah ne manzon Allah ne abun mamaki wanda Allah ya halice shi da uwa babu uba kamar yadda annabi Adam babu uwar babu uba gaba daya kin tabbata abin da yake faɗa kin yarda da shi kin yarda ko to kishi alhamdulillah yau kin zama musulma dukkan abin da yake wajibi akan mu ya zama wajibi akan ki za ki je ki wanka koya miki da ake sallah kullu akwai sallah sau biyar kuma irin wannan wanka da zaki yau in kin kwanta da mijinki yadda ake kwana da mata dole sai ki sake wannan wanka sannan ki alwala ki sallah Allah baki dukiya ki yi zakka yanzu kuma zaki kame bakin ki ba zaki sha ruwa ba sai rana ta fadi in rana ta fadi sai ki niyyar yin azumin na har wata ya kare tare da mu akwai wani jini da yake zuwa wajen mata a cikin kowane wata yawanci to irin wannan jinin ana kiransa haila idan ya zo ba za ki yi sallah ba ba za ki yi azumi ba sai ki lissafa kwanakin azumin da kika sha bayan sallah za ki rama azumi amma ba za ki rama sallah ba kuma ana tare da wannan jini ba a zuwa wurin miji sai jini ya ya kare ai wanka irin yadda ake wankan janaba yadda zaki wankan yau din nan Allah ya baki duki ake zakka Allah ya baki dama ki je haji Uh, kuma duk abin da baki wajen musulmi yau baki wajen ki kaman cin naman alade kaman shan giya menene ya sunan ki na da ha godiya ko godiya ko alhamdulillah to me sunan ki da kike nema yanzu wanda za ta miki na musulunci na amina muna miki murna amina muna miki murna muna miki murna amina alhamdulillah sai yan agaji su kai ki masaukin mu akwai wanda za a baki zani eh ki je ki karbi zanin sallah ko muna miki murna وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون duk lokacin da Allah ya umarci manzon Allah da irin waɗannan halaye na makarimul akhlaqi to sai ya faɗi wannan ya ce idfa bil tiyasin fa zallazi bainaka wa bainu adawatun ka anna waliyyun hamim wa ma yulqiha illa alladhina sabaru wa ma yulqiha illa zu hazin azim wa imma yanzaghannaka min shay'in nazum fasta'id billahi innahu huwas samiul alim haka kuma da ya umarce shi a cikin suratul araf ma haka ya faɗa masa خذ الأهوى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فإما ينزغنك من الشيء نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم to saboda haka duk lokacin da aka umurce shi da kyawawan halaye masu muhimmai da yin haƙuri da cutar mutane da aikata abubuwa sakawa da alherin wannan sai to idan zafin zuciya ya samu mutum wanda ba zai iya yin wannan ba to ga magani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba da wannan irin zafin zuciya amma ana koya masa yadda zai zama ne saboda mu mabiyansa yadda zamu zama domin irin jinin nan da yake hura zuciya mutum ya kumbura ya ji zafi ya fishi ya girman kai an riga an wanke masa shi tun yana karami sallallahu alaihi wasallama saboda haka ne Allah yake cewa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin idan abin kaji yana yana yana zafi sakawa mummuna din da alheri yayi maka zafi to ka roki Allah ya raba ka da waswasi irin na shedan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin shedan ko yana magana da shi amma ba manzo Allah ba kowane annabi ma ma'asumi ne ga barin shaidanu balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ainihin jikkunan ɗan adam Allah ya kasa su kashi uku sai ya wasu jikkuna boyayyu su ma ya kasa su kashi uku suna fiskantar juna akwai mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye su wajensa in kai imani da shi in baka hada da su ba ba zai yarda ba dole sai ka hada da su su ne annabawa ma'asumai kenan daga alamul jabaruti abin da yayi yayi alamul lahut can ne wurin zaman su in kai imani da Allah Allah ba zai yadda ba sai ka imani da dukkan manzanninsa da annabawansa gaba daya waɗannan masumai kenan jikkuna bayyana nuna ƴan adam zababbu sai aka yi daura da su waɗansu jikkuna boyayyu su ma dole sai ka imani da su sunan su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru suna tare da waɗannan wuri ɗaya suke dukkan su fadawan Allah ne wannan ya dauke da jiki ne wannan ko jikin sana'an nuri ne wannan ɗabi'arsa daban wannan ɗabi'arsa daban amma wajen ibadar Allah a haɗe suke kowa baya fashin ibada sannan aka aka sauko wajen alamun nasuti inda muke yanzu dinnan sai aka yi mana jikunan mu ga mu dai mu ɗan adam ne a cikin mu akwai mutanen kirki akwai mutanen banza akwai masu gaurayawa to sai aka yi waɗansu jikuna su ma ɓoyayyu masu kama da wannan aljanu kenan wa inna minna salihuna wa minna duna zalik kunna tsaya gidada akwai mutanen kirki a cikin akwai mutanen banza inji aljannu kamar yadda ɗan adam sai su ma suka zama daura daura da waɗannan kamar yadda wancan masumai bayyanannu suke haida masumai ɓoyayyu to haka waɗannan ma masu gauraya wannan sai aka gauraya su akwai mutanen kirki akwai mutanen banza wa inna minna salihin minna duna zalik wa inna minna muslimin minna alqasiduna to haka mutane ma suke muna tare da su aljannu kenan jikin su a ɓoye jikin mu a bayyane to sai aka wuce aka wuce inda munafikai suke domin idan an ɗauko haske ainihin mutanen an kasa mu kashi bakwai ne kashi uku na haske kashi uku na duhu akwai kashi ɗaya kuma a tsakani shine gaske tsakanin hasken ɗin da duhu wato kashi ɗaya na farko na hasken nan sune fadawan Allah annabawa kenan haske ne zalla akwai kuma haske mabiyinsu farkar faddalna ba'dan nabina rabat su ainihin wallahi faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi waliyai kenan kowanne da gurgudun karfin sa gurgudun hasken sa biyu kenan sai aka iso inda muke nan wani an diga masa hasken da yawa wani an ɗiga masa ɗan kaɗan wani kuma babu amma an goga masa dai kaman inda muke nan to nan haske ya ƙare kenan sai aka yi munafukai su ko munafukai tsakanin musulmi da kafirai suke idan sun je wajen kafirai su kafirai ne in sun dawo wajen musulmi su musulmi ne kamar yadda kasan ragon uda ragon uda rabin sa fari rabin sa baki idan kana so ya zama farin rago nemi farin kyalle ka rufe bakin gaba daya to ya zama farin rago kenan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna ya zama farin rago in kuma kana so ya zama bakin rago nemo bakin kyalle sai ka rufe wurin farin wa idza kalau ila shayadinihim qalu inna ma'akum nan kuma ya zo bakin rago in ya shiga kafire bakin rago ne in ya shiga musulmi farin rago ne munafiki kenan muzabzabina bayna zalika la ilaha haula wala ilaha haula to waɗannan ƙasa da su kafirai ne sama da su musulmi to ƙasa da su akwai kafirai iri uku akwai wanda suke cewa suna ahlul kitabin da Allah yake kiran su ahlul kitabi waɗannan mu muna da zumunta da su ahlul kitabi zumuntar da muke da su sun yadda Allah yana nan yana aiko annabawa ɗan adam sun yadda Allah yana saukar da littattafai sun yadda Allah yana bada addini sun yadda Allah in an saba masa za a shiga wuta in an masa abin kirki zai sa aljanna za a yi tashin kiyama sun yadda da wannan yadda muka haɗu da su kenan ahlul kitabi ta ina muka rabu mu mun yi imani dukkan annabawa mun yi imani dukkan littattafai su ko sun ware ba su yarda da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam waɗansu ba su yarda da Isa ba masu Yahudawa kenan to inda muka rabu da su kenan to yanzu mun da ta hada mun nan ta ba mu dama mu auri Kirista mu auri ba Yahudiya mu ci yankan ba Yahuda mu ci yankan Kirista to kasa da su akwai waɗansu arna wanda suke tsafi masu tsafi ne su ba mu da wata zumunta tsakanin mu inda sai dai cewa su yan adam ne mu yan adam ne masu tsafin nan to akwai wasu kasar amma su sun yarda da Allah yana nan wala in sa'altum man khalaqa as-samawati yaquluna Allah in ka tambaye su waye san waye kasa sai ce Allah amma suna bautan dodo to su ne kasa akwai kasa da su su ne yadda Allah ya zuba annabawa da mala'iku a fadarsa ya ajiye su in kai imani da shi ba zai yadda ba sai ka hada da su to su akwai waɗansu kafirai Allah ya buɗe halitta akwatin halitta sai ya sa su a ciki sai ya kulle in sun dubi sama halitta kasa ma halitta kudu halitta arewa ko ina halitta suna wasu ya ba su da Allah dinnan saboda Allah ya kulle su ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور in karanta daga Allahu nuru samawati zaka samu waɗannan to tun sai ainihin tun in dai an wuce munafikai inda suke an yi ƙasa to ba sauran ba sauran jiki bayananne musulmi ba sauran jiki koyayye musulmi sai shaidanu ne a can mala'iku ba a ganin su kamar aljannu amma ga bambanci tsakanin su da aljannu kamar bambanci tsakanin mu da annabawa a shaidanu da aljannu suna da bambanci tsakanin su aljanu akwai musulmi cikin su akwai kafirai amma shaidanu ba musulmi ko ɗaya cikin su duk kafirai ne gaba ɗaya to saboda haka Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda a koya mana mu roki Allah ya kiyaye mu shaidan musamman in zamu yi karatu Allah yakan ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitani rajim in za ka karanta qur'ani maza maza ka fara da koran shaidan din nan ka nisantar da shi don shaidan yana shiga cikin komai in ya shiga cikin karatun ka to ka kade kai malami ne amma shaidan ne in dai ka bari shedan ya shiga cikin karatun ka to ka kaɗai kowane muni kai malami ne amma wakilin shedan ne cikin ɓadda mutane da karatun zaka ɓadda mutane saboda haka in zaka karatu kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim shedan yakan shiga cikin abincin mutane su ci tare shan ruwa su sha tare har wajen jima'i yakan je in ba a ci a'udhu billahi bismillah ba a ci a'udhu billahi bismillah in yakan shiga ko ina saboda haka koya mana wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatini ka roki Allah ya raba ka da wasawasi na shaidan hamzu da gamzu da lamzu duka aikin shaidan ne wa uzu bika rabbi in haduruni ina roƙonka Allah ka kiyaye ni kada ma su halarci inda nake balle su yi mini wasawasi din حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi ij'un suna nan suna kafircin su an yi wa'azi an yi wa'azi an bada tsoro an bada tsoro duka ba su yarda sun musulunta ba hatta za ja adamu mautu sai fa mutuwa ta zo wa ɗayan su ɗayan kafirai ƙara sai ya gwaggwale ido ce rabbi ji'uni Allah a maida ni duniya Allah a maida ni duniya a maida ni duniya rabbi ya ubangiji na irji'uni a maida ni yana ba Allah girma yana kira sa kamar kamar yadda yake ta inna arina kal kausara irji'uni a maida ni duniya in yi abin kirki لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون in sun nemi komawa din nan sai Allah ce walau ruddu la adu limanuhu anhu innam lakazibun ƙarya suke yi ba za a mai da su duniya ba ko an mai da su duniya halin nan nasu na kafirci za su sai komawa ciki ba za su fasa ba a mai da ni duniya in ji kafiri a mai da ni duniya la arliya amal saliyan fi ma taraktu in an mai da ni duniya watakila yanzu kan na riga na wa'azantu na sha wuya ah, zan aikata aiki mai kyau irin wanda aka umurce ni din nan wanda na bari a duniya da aka ce ayi aiki mai kyau ayi aiki mai kyau ban yi ba din nan yanzu an mai da duniya na rabbana absarna wa samina na gani na ji na tabbata suka mai da duniya ga aiki la'alli amar saliyan fi ma taraktu kalla Allah ce ko kadan wannan magana ko me ya kawo ma wannan irin magana komawa duniya ba maganan komawa duniya kalla innaha kalimatun huwa qailuha irin wannan ai maganan banza ne yake faɗa da bakinsa magana amma da shi ne ai maganan banza ne yake faɗi da bakinsa maganan banza yake faɗi da bakinsa innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm azuna to wai in za a mai da shi duniya ta ina zai koma dama ai mutum zai je lahira sai a sa gada tsakanin duniya da lahira shine ake kiransa barzakh to da ya haye shi kan sai a dauke gadan nan nasa in zai koma duniya ta ina zai koma kenan an riga an dauke gadan tsakaninsa da duniya ba daman komawa magana ta kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار yace mutane su yi kokari su yi kokari su aikata aiki mai kyau awwalu man alqabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wato masaukin mutum da ya bar duniya farkon masaukinsa a kabari to masaukin nan kuwa in ma ya zama wani dausayi ne na aljanna ko kuma wani rami ne na wuta wanda yake haɗe da wuta wato idan mutum zai je barzakh din nan idan mutum ya mutu wai bai je lahira ba tukuna ina barzakhu ne wato an ajiye shi kamar ayi bako ne an tare shi an kawo shi ajiye shi a sitirum to yadda ya ga sitirum din yake da daraja to inda inda za a kai shi ma haka in ya ga talabijin ya ga abun alatu to inda za a kai shi masaukin ma haka yake in ko an kawo shi a Black Maria ne to za a kai shi ne Gadrut inda za a je shi Gadrut dan kamuwa sama magana to can inda za shi bai haka muri domin nan ba zai dade ba can zai dade saboda haka manzo Allah ke ta kabari shine farkon masaukin mai tafiya lahira in yayi kyau idza kana khairan fa ma ba'du khairun minhu wa idza kana sharran fa ma ba'du sharrun minhu in yayi kyau abinda yake gaban sa yafi shi kyau in yayi muni abinda yake gaban sa yafi shi muni saboda haka jama'a mu tattali mu tattali mu ta kokari fa da mu ake yi fa mu masu rai din nan in mutum ya mutu shikenan shi an gama da shi ya riga ya gani in alherin ne ma ya gani Allah ya sa mu aikata alheri ya karbu in kuma sharri ne ya gani Allah ya kiyaye mu sharri kuma Allah ya yafe mana فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في السور bayan an mutu an shiga kabari akwai tashin duniya wanda za a hura kaho masu tashi duk su tashi wanda suke da sauran rai kuma za- wannan wannan busa kahon nan sai ya kashe su a sake jiran busa na biyu a tashi gaba daya bai za nufi kafin suri inda aka hura kahon nan na tashin kiyama fala an sa bai nau yawon yadin wala ta aluna ba bayan can muna jin fir'auna suna rena dangin annabi musa ba wa kaumun wala na abiduna to ran da aka tashi aka busa kahon nan aka tashi waɗannan ba dan wani jikan wani babu dan wani jikan wani babu babu kirari da dan- da da dangi a wannan rana ko babu zumunta in ba zumunta kirki bace yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani ranan da mutum zai guje wa uwarsa da ubansa da ƴan uwansa har wa fasilati allati tuwi kowa da kowa makana gudunsa li kulli imrin yawma zin sha'anun yughni kowane mutum rannan akwai damuwa a gabansa amma a wani wuri Allah yana cewa أرخي الله يوم أرخي الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين wato mutane abokan juna ka ji dai wajen zumunta kan ta lalace yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi mutum zai guje wa uwarsa da ubansa don yana jin tsoro kada ta yi ƙara na ga uwata can bari in ɓoye kada ta yi ƙara na wajen Allah ga ubana can bari in ɓoye kada ya ƙara na wajen Allah ga matata can bari in ɓoye kada ta yi ƙara na wajen Allah har kowa da kowa kowa yana gudun kowa amma wata abokantakar da aka kulla saboda Allah in ji Allah to ita kan ba haka bane idan mutum ya ga masoyinsa wanda zumunta ce ta hada su ta Allah ce alhamdulillah wallahi ba dan na hada kai da irin ku ba ina zan zo wannan wuri da ina lalace cikin waɗancan illal muttaqina su kan masu tsoron Allah ba sa zagin juna ba sa gudun juna suna suna wa juna barka barka ne ai ni kan ba dan na hada kai da irin ku ba an duza na zama abu kaza ni na da lalace da na zama irin suwa ne illal muttaqin فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام wato irin wannan duka rannan babu wannan aya cewa ba za su tambayi juna ba da kuma ayar fa yawma idhil la yusalu an an zambi insun wala jan ran lahira ranan da ba wanda za a tambaye shi ko mutum ko aljan to da kuma wa akbara babin alabarin ya tasa'alun irin waɗannan kamar ana gani akwai saɓani tsakani a to saɓanin ita lahira wa zamani ne na shekara dubu hamsin to kowane lokaci akwai abin da yake faruwa a cikinsa akwai lokacin da Allah yakan mai da su makafi kurame bai bayi wa nahshuru yawmal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa ma yawm jahannam akwai kuma lokacin da aka bude musu ido ce rabbana absarna wa sami'na mun gani mun ji kaga maganta ta tafi kenan kurumtaka ta tafi tunda suka ce sami'na kuma suna zagin juna wa qala tukhribu ila rabbana haula adalluna fa ati wa za'an bika min an-nar kaga bai bantaka ta tafi kenan Allah ga waɗanda suka bar da mu Allah ka ninka musu azab la sabana yawma idin wala yatasaalun ba za su tambayi juna ba فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون إن أنكاو سكيلي نأون كايا دم متمن دا سكيلين سينوي da kyawawan ayyuka da aƙida mai kyau akwai la ilaha illallah cikin zuciyarka akwai a cikin bakinka akwai ma'anarsa cikin ayyukanka ka aikata ayyuka farille da nafifili kuma Allah ya kiyaye ba a bata ba tun an zo an zuba a cikin sikeli sai sikeli ya ja da ya ja shi sai a baka takarda in ka karbi takarda ta hannun dama fa amma man huta kitabu bi bi fa yaqulu ha ummu rawu kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya sai ya dawo da takardu an ba shi ta zama yana murna don Allah ku karanta ni an sallame ni ni na tsammanin abin da wuya ashe ba wuya gashi an sallame ni an ce mun tauye shiga aljanna ga takarduna ga takarduna to tun daga nan duniya ne ake yin wannan tattali wa amma man huta kitabu bi shimalihi فيقول يا ليتني لموت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغني أني ماليا هلك أني سلطاني التي خذوه فغلوا إنكو أن أونا miyagun ayyuka ne suka yi rinjaye a bashi takarda wara a zarihi fa sawfa yad'usu buran wa yusalla sa'iran yad'usu buran din kenan ce ya ta ihu ya ta ihu yana cewa ina ma ba auna mini irin wannan abu ba ina ma ba bani irin wannan miyagun takardu ba ina ma da mutuwa ta zo ta matar da ni yana ina karaji sai Allah ce mala'iku kama shi ku kama shi ku zo ka gullu ku daure shi kama shi ku daure shi sun mal jahima sallu ku sa shi kin wuta to a'udhu billahi to haka abin zai zama tun daga nan duniya mutane su yawaita la ilaha illallah wato ainihin ita lahira fa an yi an gama a wurin Allah shi sha'anin Allah duk gabaki da fa an yi an gama sai dai mu ne in lokaci ya sai a sa mana kaset in na gani ne mu gani in na ji ne mu ji amma an yi an gama jaffal kalam kamar yanzu karatun da muke yin nan wanda aka yi da shi a wurin nan shi ya san an yi amma wanda sai ya jira an sa a rediyo wata rana ya ji irin da aka ji ne aka sa to aka ce a cikin littafin fauzu wan naja da aka yi tashin kiyama aka yi awun kaya wani mutum shi ladansa dan guda ɗaya ne kawai duk kayan muyagun kaya ne Allah ce so ka tafi ka nemi a kwaya ɗaya ta kasa masa ya samu takardun sallama da ya samu kwaya ɗaya na lada an sa to zai samu takardun sallama bai samu ba Allah ce tun da yake saura kaɗan ne an baka dama ka je ko zaka samu zumunta ya je yana nema ta a gara kai an maka abu ka san inda kake wannan har yayi yawo ya gama zai dawo ya gaya wa Allah ba a samu ba sai wani ya ce masa me kake nema ba an Allah ce an mini au sauran lada ɗaya kawai sikeli na ya ja a sallami na ban takardu ban samu ba sai Allah ya ban dama in yawo in nema wajen zumunta ko zan samu ban samu ba yace to ni dai kaga duk kayan nan miyagun kaya ne kamar yadda ka gani ina jiran awo ban da lada sai dan guda ɗayan nan kawai ya saura ɗauki kar mu biyu babu ya ɗauki ladan ya je ya sa a sikelin sa sai sikelin ya ja sai aka bai takardu an sallame ka ka je ka shiga aljanna amma an baka ceton mutum ɗaya sai ya dawo wajen mai miyagun kayan ce kai taso bukata ta biya an sallame da yi da kai za mu shiga aljanna ga takardu za mu tafi a tuna fa shi mai ceto baya ceton kafiri fa komi karfin mai ceto baya ceton kafiri domin wanda za a ceton din yana da sharadi wanda zai ceto yana da sharadi shi mai ceto dole sai ya jira izini illa man ne lahu rahmanu wanda za a ceta kuma la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahada ba wanda zai samu ceto sai wanda yake da alƙawarin la ilaha illallah tsakaninsa da Allah komi gatan mutum in ba da la ilaha illallah nan a cikin kayansa to babu ceto ko annabi nuhu ne ubansa ba zai cece shi ba ya zama kafiri to dama ai ceto mutum ne musulmi zai shiga aljanna amma miyagun kaya sun yawa ba zai yiwu su ya shiga aljanna da su ba to shine yake neman taimako a ci ai ai- ai ceto din to saboda haka shi bai ceto sai da izini ba zai yiwu ba sai da izini daga Allah shi ko wanda za a ceta sai an ga ya cancanta a cece shi musulmi ne in dai musulmi shikenan an gama miyagun kayansa komai yawan su ba su cuce shi ba mai ceton na sai ya cece shi kamar dai mutum ne an kama shi akan kuɗi bashi mai kuɗi ya ce me yasa aka rike wannan ai za a je a ɗaure shi kenan akan me akan dubu kaza kadai eh ga dubu kaza shi kenan ko to amma fa in wani abu ne mummuna kaman kaman kaman juyin mulki akai aka kama shi to ba wanda yake so dan uwansa ya gashi ko dan uwansa ba sai gashi to shine kafircin nan kaman sabilan mawazinu duk wanda kayan awunsa mizaninsa mizanonin aikinsa suka yi nauyi wato a ka'idunsa an sa sun yi nauyi ibadunsa sun yi nauyi sannan mu'amalolinsa da mutane sun yi nauyi to wannan sai shiga hulaka humul muflihuna ba ka ji an ce maka kad aflahal mu'minuna ba to kar ka manta irin waɗannan mutanen sune af- sune muflihuna din wanda suka samu falahi din hulaka humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ومن خف موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون أما mutanen da sikelin su na na alheri ya zama bai yi nauyi ba mummunan ne yayi nauyi to wannan kam za su dawama a cikin wuta sai dai in suna da wani alkawari an fito da kayan wani mutum na zunubi maddal basar wato duk inda ka raba idon ka iyaka wato takaddun laifukansa ne aka kawo sai Allah ya tambaye shi to yanzu me kake tsammani ta to me nake tsammani wannan kan bani da kikkiawa ko guda ɗaya Allah ce ina da ajiya au, kana da ajiya a wuri na guda ɗaya sai aka fito masa da la ilaha illallah a karamar takarda sai aka zo aka zo wannan kayan zuruban na a- a- a- a gefe ɗaya na sikeli sai aka sa takardar take la ilaha illallah din nan illa wani takardar inda ramani ahadan din nan sai ta janye wannan zuruban duka gabaki ɗaya saboda haka kula da la ilaha illallah a kula da la ilaha illallah maƙiya la ilaha illallah in sun da maganar zikiri cikin karatu ce aiki ana nufin aikin Allah ha me la ilaha illallah ta ina ake inda ne in an faɗi zikiri ce aiki aiki aiki duk abin da ake kasa Allah zuci shi ake nufi da zikiri ko ba a son dai la ilaha illallah ba a son zikirin da sai a ɓata tafsirin zuwa ce wai aiki aiki aiki shin ran da mutum ya zo zai musulunta in ka ce ya faɗi la ilaha illallah na sani ai na zuciyata aiki za ku sani faɗi la ilaha muhammadu rasulullahi a ce a'a na san wannan yana zuciyata ai na san akwai wani Allah ne banda Allah ko na san Muhammadu ma- manzon Allah ne saboda haka na zo nan zan musulunta ai amma ni aiki za ku sani ban ban san faɗi la ilaha illallah ya musulunta to makiya la ilaha illallah makiya waliya duk inda suka tada zake sai su masa tawili wai abin da ake nufi aiki duk inda za ka in kana noma ne ma ka tuna Allah in kana ciniki ne ma ka tuna Allah shine zikiri wai la ilaha illallah ba ke wasu auren su wai za qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun iyayen gidansu ne Allah ke bamu labari da an ce su faɗi la ilaha illa sai su girman kai cewa zai tsaya zama mawaki mahaukaci mawaki ta faɗin la ilaha illallah to da haka a kiyaye irin waɗannan abubuwa saboda zuwa lahira din nan wani kuma sai Allah ya sa shi a gaba ya fito masa da aikin sai nuna masa ga littafin ka dai duba da kanka ikra kitabaka kar- karanta da kanka ya ka- ka manta kai kaza na tuna Allah na sani nayi ka manta kai kaza na tuna Allah nayi ka manta duk ya karance gaba da to yanzu ya kake tsammani za a yi maka to yanzu kan ba abin da zan ce Allah ce to shikenan na yi maka gafara saboda abu kaza sai ya ambaci wani abu na yi maka gafara duk waɗannan miyagun ayyukan naka fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanati waɗannan miyagun ayyukan naka duk na mai da su kyawawan ayyuka zaka shiga aljanna sai ya ce Allah akwai miyagun ayyuka na wanda ban gansu ba su ma fito da su a canja wata abuwa ta da yawa wajen Allah kada mutane su yi ta mugun zato wa annabi Muhammadu su yi ta mugun zato waliyan Allah su yi ta mugun zato muminai an tambaye shi dan hodiyo radiyallahu anhu aka ce ala gafarta malam mutane suka zo su samu malamai irin mu suna suna ce muna taulahi muna taulahi sakwatanci kenan a Kano ana ce muna tallafi muna tallafi mu kuma fulani muna ce min kalfi eh, min kalfi ne eh, min kalfi ne ma'anansa in kun samu ceto kada ku mance da mu shine ma'anan muna taulahi shine ma'anan muna tallafi shine ma'anan eh, min kalfi ne yaya za a yi in mutum an gaya masa haka ya zai ce shehu dan hudu ce in an gaya maka haka ka ce wa mutumin Allah ya tabbatar mana da abin da kake tsammani in ya tabbata insha Allah kana ciki domin Allah ya ce yau la yughni maulan an maulan shay'an wala hum yunsarun illa man rahimallah ranan da masoyi ba zai wadatar da masoyinsa da komi ba sai dai waɗanda Allah ya musu rahama shehu dan hudu ce ka san wanda Allah ya musu rahama su ne mu'minai والمؤمنون المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله saboda haka muminai suna ceto mala'iku suna ceto saboda haka muke muke kauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece mu ta hannun shehu tijani shehu ibrahim radiyallahu anhu ah, kar a bata kar a bata kar a bata raja'i mu zama muna kauna dai Allah zai mana gafara Allah ce la taqnadu min rahmatillahi komi mugun aikin mu kada mu ɗebe tsammanin samun gafara a wurin Allah waɗansu kuma suna so- sokan fida'u wai in an ce ka- ah, ga fida'u wai an ce ai ubanka yana wuta kenan ba ni kuɗi in ciro shi ai ba haka bane annabi ne yace ku yi masa addu'a yanzu nan fa za a tambaye shi to annabi ya ce ku roƙa masa Allah yanzu nan za a tambaye shi ba an dinga roƙon Allah kenan ba kuma annabi annabi Ibrahim ya roƙi Allah ce rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah na roƙe ka da ni da iyaye na dukkan mu'mini ma har tashin duniya Allah kai musu gafara annabi ya ce rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tajid zalimin illa tabara shi ma yayi addu'a ya ce Allah kai kai min gafara ni da iyaye na da dukkan mu'mini gabaki daya saboda haka yin fida ai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ayi wa mamaci addu'a ya ce kar ayi masa addu'a to saboda ne ba ta da amfani ne addu'a man kafir mazinuhu duk wanda sikelinsa mummuna yayi nauyi mai kyau yayi sauki ya hau mai kyau ba nauyi ciki mummuna ne yayi nauyi ya ja to wayannan kam faulaika lin khasiru anfusahum sune suka yi asaran rayuwarsu ta duniya ba su yi aikin komai ba na gari ko ko sun yi sun bata fi jahannama khaliduna in ba su da la ilaha illa cikin kayansu to fa za su dawo cikin wutan jahannama ne amma in ka da la ilaha illa ko guda ɗaya ta tsira in Allah da zaka tsira تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون النار وتا تلفح ذات تدوكا وجوههم فسكوكنسو وهم فيها سنة cikin wutan ne kalihuna wato fatun bakinsu sun sun sun sun kwaye kamar yadda in an an gasa kan rago ko kan akuya yadda za ka ga baki yadda yake kwayewa haƙori a fili to fatun bakin sun kwaye na sama yayi sama na ƙasa yayi ƙasa ya kwaye ah, ga wuta ga ga mugun kama talfauju wa narum fiha suna cikin wutar kalihuna suna masu kwayayyen fatun baki ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون alam takun ayati tutla alaikum wa kuntum biha tukazzibun wannan abin da aka yi muku din nan ba a zalunce ku ba an gaya muku irin wannan aiki in kun yi shi irin wannan abin zai faru irin wannan ranar za ta zo gashi kun ci ayi din ayi din mun yi din mun yi din mu ga azabar to ga azabar ta zo alam takun ayati tutla alaikum ashe da ba aiko da ayoyi na ana ta karanta muku ba alam takun ayati tutla wa kuntum biha tukazzibuna sai kuka zo kuna karyata abubuwan duk da aka karanta muke karya ne karya ne to su malaman ba sa yin kaza kaza din ne duk abin da aka karanta muku sai ku karyata haka kuke yi babu a cikin wallazina wa za su yi ayyuhum ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna mumini kullum an karanta masa ayoyin qur'ani sai ayoyin su kara masa imani ya dogara da Allah amma su kafirai ko munafikai ba sa so ma yakaduna yasduna billazina yatluna alaihim ayatina kaman ma za su tashi su yi dukan wanda yake karanta qur'ani ba sa so su ji magana ba bata dace da da da tsarin sha'anin su ba fa kuntum kuka zama tukazzibuna biha kuna karyata ayoyin nawa to shi yasa wannan abu ya same ku قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin har haka din dai cikin wannan halin da suke ciki din dai kaga suna magana suna roƙon Allah suna cewa suka ce rabbana ya ubangijinmu ghalabat alaina shiqwatuna rashin arzikin mu ne rashin arzikin mu ne ya rinjaye mu ya sa muka kibin annabawa rashin arzikin mu ne ya ya rinjaye mu shi ya sa muka kibin annabawa ko kuma karban maganar malamai magada annabawa wa kunna saboda haka muka zama kauman mutane dhalina batattu ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا آخرنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون سنة ما رأيك الله سنة يا الله وبنجي مك في الدم دك وانا وتاك الكيم الدنيا مو أيكي idan mun koma aiki mun koma duniya mu aiki ba duk abin da ake so kuma ai mana mu ne muka zalunci kanmu amma idan mu duniya mu yi aiki akhina minha Allah ka fidda mu daga cikin wannan wuta in dai muka koma duniya ba mu aiki ba to duk abin da ya samu mu ne muka zalunci kanmu fa yadun na fa inna zalimun wani lokaci suna ke ya maliku liyabdi alaina rabbuk ya maliku ka faɗa Allah Ubangiji ya mana shari'a mana kala yace ai an gama shari'ar innakum makisun ai ga ai yanke shari'a za ku dawo mai cikin cikin wutar su yi ta kuka su yi ta kuka su yi ta ƙaraji in su yi ta ƙaraji sai sai ku gaya junansu watakila kukan nan namu shine yayi wa Allah yawa shi yasa bai ji tausayin mu ba bari mu ji shiru watakila in mun shiru za- mu ju- mu jure watakila zai ji tausayin mu ya fidda mu kowane hali suka shigi suka shigi sai sun yi shekara dubu sun sake yin ƙaraji da fiya zafirun wa shahid suna irin kukan jaki a cikin wutar sai ce rab- eh, sawa'un arena ajazina am sabarna marana min mahis mun yi mun yi ƙarajin mun yi rakin mun yi rakin ba ji tausayin mu ba mun yi hakurin mun yi hakurin ba ji tausayin mu ba rabbana ya allah ubangiji mu akhrina minha ka fidda mu daga wutan nan fa in udna in muka sake sabon ka a duniya fa inna zalimuna mu ne muka zalunci kanmu to a lokacin nan sai Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dukkan mutumin da yake da sauran imani a zuciyarsa domin ceton za a yi ne wajen sau uku masu dan masu zunubin da ba a dadewa a cece su a fidda su a wanke akai aljanna sai malaka jibril ya sa- ya sake dawowa ya ce manzon Allah manzon da ganin ce ah lafiya me ya kawo ka kuma har yanzu ce ai akwai sauran mutanen ka a wuta mutane na wuta a'udhu billahi a'udhu billahi azman musibati azman musibati sai ya tashi ya je kuma sai ya sai a nuna masa mutanen zai gane su ta fiskokinsu da suka taɓa yin alwala fiska fari hannu fari ƙafa fari alhali da kuwa ba haka bane su musulmi su ne fiskokinsu farare masu shiga wuta fiskokinsu baƙaƙe yanzu kan su su ne masu farin farin fiska kafirin gaskiya su ne masu baƙin fiska ciki to sai sake ɗebowa in an gama ɗebe dukkan mai tauhidi a cikin wuta ba saura sai kafiri mai dawwama to sai in sun yi kukan ce Allah yadda ka fitar da waɗannan mu ma ka fitar da mu yadda aka fitar da waɗannan mu ma ka fitar da mu sai Allah ce yassau fiha wala tukallimun قال mana iksau kafara yadda ake koran kare da da da da da da larabci ke kasa gafara wato koran abu da cin mutunci da wulakanta zai isa gafara gafara fala wala tukallimun kar ku ƙara min magana to shi kenan sai a buɗe akwatuna sai a sassa su akwatunan wuta a jefa su a ciki ba ma za su ƙara yin magana da Allah ba auzu billahi wala tukallimun kar ku ƙara min magana jalla auzu billahi
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين kun mance kuke wannan maganganu da wannan irin ƙaraji da raki kun mance innahu kana fariqun min ibadi akwai wasu jama'a daga cikin bayina ya ƙunu suna ce rabbana amanna ya Allah ubangijinmu mun yi imani mun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi ya zo da shi faghfir lana kai mana gafara warhamna Allah ka ji tausayin mu kun ba kun kuna jin ba- bayina wasu bayina suna faɗin haka ba kuna dariya wa idza marrubi bi taghamazun wa idza qalabu ila alimin qalabu fakihin wa idza ra'um qalu inna haula ladallun idan kun same sai kuna musu dariya kuna musu izgiri kuna musu dariya ga batattu ga batattu wai mai faɗin la ilaha illallah shine batacce mai yin salatin annabi shine batacce mai yin istighfari shine batacce ga kuma Allah yana nuna wa ƴan wuta kun mance akwai wasu jama'an bayina innahu kana fariqun min ibadi yaquluna suna faɗin kullum rabbana ya Allah ubangijinmu amanna ka tabbata mun yi imani da kai faghfir lana kai mana gafara kaga istighfari kenan na lazimi da wazifa faghfir lana bayan amanna mun yi sallan farilla amanna sai mu zauna mu yi lazimi abinda zamu fara istighfari faghfir lana kenan warhamna sai mu shiga ainur rahmatir rabbaniyati neman rahama wajen manzon Allah shine ainur rahmatir rabbaniyati wa anta sai mu isa wajen Allah anta din kenan shine la ilaha illallah faghfir lana istighfari warhamna salatin annabi ainur rahmatir rabbaniyati wa anta khairur rahimin la ilaha illallah la wazifa ta fito da duk inda ka taba zaka zaka je a qur'ani kan ba yadda za a soki istighfari ko a salatin annabi ko la ilaha illallah a'a sai dai a soki mai su kansu a qur'ani kam rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin Allah ubangijin mun yi imani da kai faghfir lana kai mana gafara warhamna Allah ka ji tausayin mu kai mana rahama wa anta kai ne khairur rahimin fiyayyen fiyayyen dukkan masu tausayi uwa tana jin tausayi uba yana jin tausayi amma kafi uwa kafi uba kafi kowa jin tausayi Allah ka ji tausayin mu Allah ka ji tausayin mu to sun ce ya kare to mai karɓi wazifa zo mai karɓi wazifa riga ta an shiga ba a fita ba a hada da wata ɗariƙa ba a ziyarar wasu wale sai suke cikin ɗariƙa za a kula da sallah a yi ta cikin jama'a in an samu za a biyayya wa iyaye jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ba a shanta ba in ka karbi wannan shari'i na baka da daga shauti jani duk wanda ya jima na bashi ko ban samu hannunsa ba sai ya tambayi muqaddami ya nuna masa yadda ake Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara Allah ji tausayin mu albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya kiyaye mu da iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu mu da malamu malamu mu masu neman addu'ar mu Allah biya bukatun mu da bukatun su albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya gyara lamarin mu Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya karya musulunci albarka na sallallahu alaihi wasallam to to ai tambaya wani intan to ya tambaye da kai sun la tambaye ne ne tambaye ne tambaye mene ne to karanta a bai kafin yayi ta yi sunna yanzu muke yi kwaya ne ya ta yi da sauri
zuwa ga malam Allah ya kara maka karama amin ya kara maka lafiya amin bayan haka shehu muna so ka ba mu tarihin rayuwar wa- waye waki rayuwarka wato ainihin mai tafsiri shi in ya zauna zai tafsiri ba zai tafsiri nan don mazhabarsa ba ko don ɗariƙarsa ba ko don wani mutum ba ko don wasu mutane littafin Allah ne zai kanta wa bayin Allah Allah ya mana gafara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولي والخاتم لما سبق ناصر الحج والأجر الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله